نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd ci gaba da karatunmu a cikin littafin khutuwatun ila sa'ada littafin da babban malamin musulunci ya rubuta a sheikh abdul muhsin idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata karatunmu ya tike akan babin da malam yi masa suna da kaifa a'rifu anni sa'id kaifa a'rifu anni sa'id ana magana akan dacewa da rabauta to malam yace menene ko yaya ne zan gane cewa na rabauta na dace wasu ayyuka ne idan bawa ya samu kansa a cikinsu yana aikata su to lalle ana sa masa fatan wannan bawa ya rabauta kuma zai tsira a gaban Allah madaukakin sarki malam yace man jama'a thalathatan kana sa'idan duk wanda abubuwa guda uku suka tattara gare shi wasu halaye guda uku suka samu tattare da shi to lalle wannan mutumin ya kasance sa'idan haƙƙan tabbas haƙiƙa ya rabauta abu na farko ashukra ala ni'ami shine bawa ya zamanto yana mai godiya a bisa ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya masa wannan ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi muminai da irin wannan ɗabi'a da ɗabi'a ta biyu da malam zai kawo wa sabra ala libtila da yin haƙuri a kan jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadithi yake cewa ajaban li'amril mu'min annabi ya ce kai mamakin al'amarin mumini shi dukkan wato halin da ya samu kansa a ciki hali ne da yake kokari ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki inna amrahu kullahu lahu khair lalle al'amarin mumini duk abin da ya same shi duk halin da ya samu kansa a ciki to shi alkhairi ne a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in asabatu السراء شكر فكان خيرا له idan abin jin daɗi ya same shi idan abin farin ciki ya same shi idan ya samu ci gaba a gurin aikinsa ya samu nasara a kasuwancinsa ya samu nasara a karatunsa duk abin da ya sa a gaba in ya zamanto yana samun nasara shakara fakana khairan lahu sai ya gode wa Allah madaukakin sarki to shine malam yace duk wanda yake gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa wannan yana nuna bawa zai samu rabo a gaban Allah madaukakin sarki to kaga wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tabbatar da wannan magana na malam sai abu na biyu Malam ya ce shi ne bawa ya zamanto mai haƙuri akan jarabawa, sai gaba na biyu a hadithin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wa in asabatu darra a sabara fakana khairan lahu. Annabi ya ce, Idan kuma wani abu mara kyau wani abu na cutarwa ko wani abu mara daɗi ya same shi nan kuma sai ya yi haƙuri ya sani cewa wannan jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya masa ba zai yi ƙorafi ba ba zai nuna fushinsa ba ba zai nuna gajiyawarsa ba Allah ya jarrabe shi ne da koma baya a kasuwancinsa waɗanda suka fara kasuwanci da shi sun riga sun ci nasara waɗanda suka fara makaranta da shi sun gama har sun samu aiki shi ya gama babu aiki ya yi aure bai samu haifuwa ba ko idan aka haifi 'ya'yan nasu ba sa zama komawa suke yi ko kuma suna zama Allah sai ya jarrabe su ba masu fahimta ba ne ko ya jarrabe su da wata jinya ko Allah ya jarrabe shi cikin lamuran iyayensa ko cikin lamarin iyalinsa duk abin da ya sa a gaba sai wannan abin ya zama da tasgaro a ciki baya samun nasara a ciki to kaga wannan abu ne wanda yake da buƙatar mutum ya karfafa imaninsa to a irin wannan gabar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abu mara daɗi ya same shi sai ya yi haƙuri hakan sai ya zama alkhairi gare shi annabi sai ya ce babu wani daga cikin bayi da yake da wannan ɗabi'a sai mumini a gurin muminai ne kawai ake samun wannan ɗabi'ar su gode a bisa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masu sannan kuma su yi haƙuri a bisa jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya masu wa bashiri sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتكي بشارة وما سهقلي سنوا الذين إذا أصابتهم مصيبة سنوا إن إذا وتجربا وتمصيبة تساميس قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سيسكامة وللي دق الله مكي مون الله ني شيح للتشيمو kuma shi ya so ya jarabce mu wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa inda idan jarabawa ta same su suke mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki suke juriya su yi haƙuri Allah ya ce irin wayannan suna da salati daga gurin ubangijinsu suna da samun rahma daga gurin ubangijinsu ula'ika humul muhtadun Allah ya ce lalle wayannan sune shiryayyu duk wanda ya shirya kuma hakika wannan ya rabauta to shine malam yace gaba ta biyu a abin da ya shafi ainihin ɗabi'a ko halin da bawa zai gane cewa ya samu rabo ko zai rabauta shine ya zamanto yana haƙuri a bisa jarabawa sai gaba ta uku والاستغفار على الذنوب shine bawa ya yawaita yin istighfari akan zunubansa da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bawa daga cikin bayin Allah madaukakin sarki wanda yafi kowa kima da daraja da daukaka da soyuwa a gurin Allah madaukakin sarki gashi ma'sumi baya sabawa Allah madaukakin sarki amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnan bayi yake jan kunnan al'ummarsa yake cewa ya ku mutane ku yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuna neman gafararsa annabi ya ce domin ni ina yin istighfari a kowane yini sau saba'in a wata riwayar annabi ya ce sau ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana yin istighfari annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kamar yadda kissa ta zo cikin suratu Nuh lokacin da mutanensa suka zo suka yi masa korafi akan hali da suka samu kansu a ciki na jarabawar rashin haifuwa da rashin ruwa da rashin abinci me ya ce masu cewa ce masu su koma su yi istighfari su riƙe istighfari wa ya qawmi istaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا wannan na cikin suratul hud ne يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين yace ya ku mutane na jaraba wannan da kuka samu kanku daga gurin Allah ne ku koma ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ku yawaita yin istighfari a cikin suratu nuh Allah madaukakin sarki yace idan kuka yawaita yin istighfarin me zai faru yusilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kenan idan bayi suka yawaita yin istighfari akan zunubansu Allah madaukakin sarki zai jiyar da su daɗi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah zai jiyar da ku wato jin daɗi mai kyau na rayuwar duniya zuwa lokacin da aka ambata muku cewa za ku rayu a gidan duniya wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi kinan bayi suna da buƙatar su yawaita yin istighfari balle mu da wannan duniyar tamu ko wannan zamanin namu da muke rayuwa a ciki ya zamanto zamani mai cike da kazanta mai cike da datti duk yadda ka juya duk juyin da za ka yi ko waiwayawar da za ka yi da wahala baka juya a cikin wani abu da yake da alaka da sabawa Allah madaukakin sarki ba ashe min babi aula mu idan annabi yana istighfari sau ɗari a rana to mu ya kamata mu yi kokari mu na yi a kalla ba a kasara bakar mu yi kasa da sau dubu Tumali ya ce abu na uku da bawa idan ya samu kansa a cikin masu aikatawa da suka doge akan aikata shi, lalle ya dace kuma ya rabauta shi ne ya yawaita yin istighfari akan zunubansa. A hadithi annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Wato, ku yawaita yin istighfari kuna tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, ko a riwayar annabi ya ce, Laulam tuznibu ba don kuna yin zunubi ba wa tastaghfiru rabbakum kuma kuna yin istighfari kuna neman Allah madaukakin sarki ya yafe muku ba la dhahaba Allahu bikum Allah da ya tafiyar da ku a bayan ƙasa wala jaa bi qaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah kuma da Allah sai ya zo da wasu mutane da za su yi zunubi su nemi gafara ashe yana daga cikin insaniyar dan adam shine dole sai yayi zunubi ne to kankarar zunubin shine me ka tuba kuma ka yi istighfari duk abin da ka samu kanka a ciki na zunubi ka yi ƙoƙari ka ainihin kwaɓu gabarin wannan aikin kuma ka nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki kuma ka rike istighfari qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi yake faɗa a cikin littafinsa al-wabil sayyib yake cewa fi bayani alamati sa'adati al-abdi yana hakaito ko yana magana akan alamu da suke nuna cewa bawa ya rabauta yake cewa idza un'ima alaihi shakara idan aka yi ni'ima akan bawa sai ya gode wa Allah madaukakin sarki wa idza butuliya sabara idan aka jarabce shi jarabawan nan kowane dangin jarabawa ne a cikin ransa ne ko a cikin dukiyarsa ko a lafiyarsa ko a cikin iyalinsa ko dangane da iyalan iyayensa ko banka a dangane da abin da ya shafi wato harkokin nemansa ka ɗauka kowane ɓangare a rayuwa idan aka yi masa jarabawa aka jarabce shi sabara sai ya haƙuri wa idza aznaba istaghfar idan yayi zunubi kuma sai ya istighfari kaga maganar da malam ya kawo a sama a cikin maganar Ibn al-Qayyim ya lakhasa shi fa inna hadhihi al-umur ath-thalathata unwan sa'adati al-'abd lalle mala yace wayannan abubuwa guda uku idan aka yi maka ni'ima ka gode idan aka jarabce ka kai hakuri idan kai zunubi ka nemi gafara ka tuba mala yace wayannan al'amura guda uku sune ginshikin wato samun rabo na bawa su ne idan bawa ya rike su to hakika tabbas wannan bawa ya rabauta wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu kuma su ne manyan alamu da suke nuna bawa ya rabauta a duniyarsa da lahirarsa wala yanfakku abdun anha abadan kuma bawa ba zai taba ainihin kwabuwa ko ya guje ga barin wa'annan abubuwa guda ukun ba ko dai ya samu kansa wata rana an masa ni'ima ko ya samu kansa wata rana yana cikin ƙangi na jarabawa ko ya samu kansa wata ran yana cikin kangi na zunubi da sabon Allah madaukakin sarki wa'annan guda biyu na ƙarshe iya abin da suke bukata shine ƙarfin zuciya na fuskantar jarabawa da kuma karban wannan jarabawa din gaba na uku shine ƙarfin zuciya na ainihin dena sabawa Allah madaukakin sarki domin akuri kashi biyu ne as-sabru ko kashi uku as-sabru ala ta'atillah bawa ya yi haƙuri wajen biyayya da bin Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda muka tashi da ruwa yau duniya ta yi sanyi lokacin da ainihin asuba ta keto kana bacci bacci ya ɗauke ka amma sai ka ji kiran sallah sai ka haƙura sannan kana ji akwai kwatami watakila da sauran yayyafi da zai iya jika ka ka ainihin fito sallar asuba cikin kwatami cikin wannan ruwa ɗin sai ka danne zuciyarka to wannan shine as-sabru ala ta'atillah ana tsananin rana kai azumi don kai biyayya wa Allah madaukakin sarki sannan as-sabru an ma'siyatillah bawa yayi hakuri ga barin sabawa Allah madaukakin sarki ya ga abin da zuciyarsa take so amma da ya tuno wani abin sabawa Allah ne sai ya danne zuciyarsa ya hakura sai abu na uku bangaren hakuri shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lama shine bawa yayi hakuri a bisa kaddarorin Allah masu zafi masu ciwo wanda idan wannan kaddarar ta sauka abu akan bawa to sai ya zamanto bawa idan bai karfafa imaninsa da zuciyarsa ba sai ya samu rauni to shine malin yace bawa baya taba barin wato wa baya taba fita daga cikin irin wannan halaye guda uku har abada wa idza aqrakta maliyan tuhasibu nafsaka ala taqsiriha malam yace idan kai shiru na lokaci mai tsawo aqrabta ay sakatta idan kai shiru na lokaci mai tsayi kana yin hisabi wa kanka ala taqsiriha bisa ainihin gajiyawarta kowane lokaci ka tuno me ya kamata na yi na biyayya wa Allah madaukakin sarki amma ban yi ba menene abin da ya kamata na aikata na umarnin Allah amma na bari lokacinsa ya guje ya wuce ba tare da na samu na aikata ba malam yace kowane lokaci idan bawa ya zauna yana tunatowa abubuwan da ya kamata ya yi amma ya gajiya wajen aikata su wa tu'azzimu zallatiha kuma kana girmama wato zamiyar da kake samun kanka a ciki ko zamiyar da ran kake samu a lokacin da ka samu dama gun da babu wanda ya sanka ko gun da babu wanda zai ganka zuciyarka a lokacin ta ne maka ainihin bijiro maka da abubuwa na da sabawa Allah madaukakin sarki to kana yawaita tunowa irin wa'annan gabobin da ka wuce a baya zuciyarka ta umarce ka ka aikata kaza ka samu kanka a guri kaza ka aikata kaza kana tunowa irin wayannan abubuwan kana yin nadama a kansu wa takhsha min hafawatiha kuma kana ainihin tsoron zarmiya da zilliya da zuciyarka take sa ka kake samun kanka a ciki wa tataghafalu amma qaddamta min mahasina bayna yadayha kuma kana mantar da kanka kana rafkana kana rafkanar da zuciyarka amma qaddamta min mahasina dangane da abubuwan da ka gabatar na kyawawan ayyuka kada kana yawan tunowa ayyukanka na biyayya wa Allah kana yawaita tunowa ayyukanka na gajiyawa da saban Allah madaukakin sarki wannan shi zai baka dama ka ji a ranka cewa har yanzu fa kai ba kowa bane ko ba kai komai ba. tama'an fi thawabi khaliqiha wanda ka aikata wayannan ayyukan ne kana mai kwadayi ko ran ka tana mai kwadayi wajen samun lada a gurin mahaliccinta to kada kana yawaita tuno su karka tuno yau shekara ta goma ban taɓa fashin azumin litinin da alhamis ba yau aikin hajji na guda biyar ko goma umara na yi sha biyar sai kana jin kai yanzu wani na daban ne a daidai lokacin da a wannan zamanin namu da muke rayuwa akwai mutumin da aka hakaito wani dattijo daga cikin manyan malaman hadisi na duniya wanda jiya ya rasu ba zan iya tuno sunansa ba ya yi aikin hajji guda saba'in da biyar a rayuwarsa ya yi aikin umra sama da dubu ɗaya kullum tsawon shekaru sama da hamsin kullum sai ya yi ƙiyamun laili da izu goma sha biyar na alƙur'ani kullum akwai malamin da muna rayuwa da shi yanzu haka a wannan zamanin a rayuwarsa baya baccin da ya wuce awa biyu duk wa'annan suna ta aiki wajen biyayya wa Allah madaukakin sarki sai wani ɗan ƙaramin aiki da bai taka kara ya karya ba kana ji a ranka cewa yau kai ma wato wato wato mai yawan bauta ne malai ce ka mantar da kanka ayyukanka na biyayya wa Allah madaukakin sarki ka fuskanci yadda za ka yi ka ƙara kusantar Allah madaukakin sarki fatil kamalin ya ce wa'ina abubuwan da aka lissafo na bawa yana, ji a ransa cewa ya gajiya yana girmama zarmiyarsa yana jin tsoron saɓan da yake aikatawa yana kuma mantawa yana gafala da barin kyawawan ayyukan da ya gabatar malin ya ce wa'inan da aka lissafo amaratun ala nafsin ta tulubu hayatan sa'ida alamu ne da suke nuna cewa bawa ko ran bawa wannan ran yana buƙatar rayuwa mai daɗi yana buƙatar samun rabauta a rayuwa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana faɗa a cikin littafin miftahu dari sa'ada yake cewa alamatu sa'adati alamar da take nuna cewa bawa ya rabauta ko alamar rabauta an takuna hasanatul abdi khalfa zahrihi sune ya kasance kyawawan ayyukan bawa suna bayan bayansa ya da kyawawan ayyukansa bayansa wa sayyi'atuhu nasba ainihi ya dauko laifuffukansa da munanan ayyukansa ya ajiye su a gaba gare shi ya zama baya ganin kyawawan ayyukan laifuffukan yake gani kawai yace yanzu ni ne na aikata kaza ni ne na sabawa Allah da nau'in sabo kaza ni ne aka same ni wajen aikata kaza ya zama yana girmama wayannan sabo da yayi da kuma zarmiya da yake samu a rayuwarsa wa alamatu shaqawati mala yace kuma alama na tsiyacewa da rashin rabo na bawa an yaj'ala hasanatihi nasba ainihi shine ya akasa ya dauko kyawawan ayyukan sai sa a gaba gare shi a yanzu ni ne nake aikata kaza azumin nan ni ne yanzu nake nake azumi haka nake sallah haka nake tilawa haka wannan sadakar ni nake yi duk wayannan mutanen ni na ci da su wani rigar nan da yake sawa ni na bashi Malam ya ce duk wanda ya samu kansa da irin wannan ɗabi'ar yana nuna cewa wannan bawan matsiyaci ne, ba zai samu rabo a gun Allah maɗaukakin sarki ba. Wa sayyi'atihi khalfa zaharihi ya ɗauko laifuffukansa ya sa a bayan su ya manta da su. Fasa'idu man ittaqa khaliqahu. Malam ya ce marabauci mai samun rabo shine wanda ya kiyayi ubangijinsa, ya ji tsoron ubangijinsa. وحسنت معاملته مع الخلق كما معاملة ستكيوتة دباين الله وشكر النعمة يقود ونعم ميد الله ملوك كنسر كيه مسا واستعملها في طاعته كما يأمفاني دنعم من وجمه وجنبيه يا الله ملوك كنسر كيه وتلقى البلاء بالصبر والاحتساب كما يفسكنتي جرباوا da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa bisabri da haƙuri, duk girman jarabawan sai ya yi haƙuri alhamdulillah, wani ihtisabi da neman lada, wanshira sadrin da kuma buɗaɗɗiyar zuciya, yaƙinan minhu bi anna Allah ya tahiruhu bi dhalik yana mai yaƙini yana mai ji a ransa cewa wannan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya masa, Allah yana nufin tsarkake shi ne daga wasu laifuffuka da gajiyawa, da sabo da yayi sanadiyar haka Allah madaukakin sarki ya jarabce shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce cikin sahih al-bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allah abdan ibtalahu annabi yace idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi ashe jarabawa da Allah yake yi wa bayi yana yi musu ne gwargwadon soyayyarsa gare su ya gani shin za su yi haƙuri ne don ya ƙarfafa imaninsu ko kuma za su ainihin noki za su gajiya a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al'ambiya'a thumma salihuna thumma al'amthalu fal'amthal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsananin bala'i jarabawa da Allah yake yi wa bayi su ne annabawa Allah yana jarraban bawa ba don baya son sa ba bal soyayya ce take sawa Allah yake jarraba bawa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hatta idan mutum yana rashin lafiya Allah yana kankare masa zunubai yau da gobe yau da gobe sanadiyar wannan jinyar da yake yi har ya wayi gari jinyar nan ta cinye masa zunubansa sai zamanto ya koma ga Allah madaukakin sarki yana tsarkakakke ba shi da zunubi annabi sai ya ce a wata riwayar hatta kaya da bawa zai taka in ya taka kaya ya ji cewa jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya yi masa zai samu lada. Ina ga wanda ya rasa idansa, wanda annabi sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa a hadisi da ya zo a cikin riyadu salihin, annabi yake cewa idan Allah ya jarabci bawa da rasa masoyansa guda biyu, sannan ya yi haƙuri, awwadahullahu bihim aljanna, Allah zai canja masa da su da aljanna. Masoyan nan su ne idanunsa, jarabawa ce mai girma mutum ya waye gari baya gani amma in bawa yayi hakuri sanadiyar wannan jarabawa ta rashin gani sakamakon sa gidan aljanna wani Allah madaukakin sarki zai jarabce shi da jinya kaza ciwon koda ciwon hanta alsa hawan jini shuga da sauransu ga sunan duk wannan jarabawar da take samu mu bayan Allah mu ji cewa wata jarabawa ce daga gurin Allah madaukakin sarki sai ya zama kana shan magani sannan kana samun lada idan Allah madaukakin sarki ya sauka da rahma gaba ɗaya sai ya jarabce ka da rashin lafiya wasu sun kwanta da daddare kafin gari ya waye suka mutu duk wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wannan rashin lafiyan ya ɗau lokaci a ciki har ya koma ga Allah wallahi soyayya ce da yawa waɗanda suke kwanciya da daddare lafiya su mutu kafin gari ya waye ko mutum ya tafi ya hatsari ya mutu a hanya da yawa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya warware su na haƙoƙi tsakaninsa da bayi tsakaninsa da Ubangijinsa, tsakaninsa da iyalansa, da iyayensa babu, ya kwanta kawai mutuwar ta ɗauke shi. Kuma wannan mutuwar da ta ɗauke shi fuja'atan ba ya nuna cewa an ɗauke masa wa'inin haƙoƙin suna nan a kansa. Wanda aka jarabce shi da rashin lafiya kwana ɗaya, biyu, wata ɗaya, biyu, uku, har ya kai ga ya fara ɗaya bai tsammani. wannan bawa zai yi ƙoƙari a hankali yana warware ne yana warware damuwoyi da haƙoƙi da suke kansa har ya wayi gari dubashin da ake binsa ya warware har ya wayi gari in bai warware su ba ma dai ya samu ya rubuta su kuma ya yi wasici da a warware masa in haƙƙi ne na mutunci tsakaninsa da bawa zai nemo shi a warware wannan haƙƙin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yake cewa man kana min akhihi mazlamatun falyuhallilha al-yawm annabi ya ce duk wanda akwai wani zalunci ko wani kulli tsakaninsa da ɗan uwansa annabi ya ce ya warware wannan kullin a yau wato tun yana raye tun da lafiyarka kana raye ka warware wannan kullin kafin a je ranar da dinare da dirhami ba za su yi amfani ba to wanda Allah ya jarabce shi da irin wayannan jarabawa a hankali zai warware wayannan matsalolin amma wanda ya mutu fujatan du ya mutu da wayannan matsalolin a kansa ba a san wanda suke bin sa bashi ba ba a san wayanda yake bi ba ba a san haƙoƙin da suke kansa ba balle a tiya shi saukewa bai rubuta wasiya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka fi tsananin jarabawa cikin bayi su ne annabawa sannan manya-manyan salihai sannan wa'anda suke ƙasa da su sai wa'anda suke ƙasa da su wa yarfa'u darajatihi kuma Allah madaukakin sarki yana daga darajar bawa wastaghfara rabbahu wa 'anil khataaya sannan bawa yana neman gafarar ubangijinsa 'anil khataaya daga laifuffuka ko kusakurai da ya aikata wa nadima alal auzari kuma yana yin nadama alal auzari a bisa ainihin laifuffukan da ya aikata Allah zare din lokaci sauran minti da lokaci yayi to ya duba lokaci yana nuna mana lokaci yayi kuma mun samu gaba mai kyau wannan malam du yayi mana shimfiɗa ne akan mecece wato za a ce bawa ya samu rabo khutuwatun ila sa'ada to menene as-sa'id din wane ne za a ce mata sa'idun wane ya rabauta duk wayannan shimfiɗa ne malam yi mana idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga cikin gundarin bayanai na manyan ayyuka da idan bayi suka aikata lalle za su samu kansu a cikin as-su'ada shine al-ikhlasu gaba na farko kenan abinda muka faɗa muka yi dadi Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin damunar mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana sassauci da sauki a rayuwar mu ya zaunar da mu lafiya ‘Yan uwanmu da suke fama da matsala ta tsaro muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba su zaman lafiya na dindindin, Allah maɗaukakin sarki mu ma ya tsare mu, ya ƙara zaunar da mu lafiya a garuruwanmu, ya raba mu da dukkan wata sharri da dukkan wata fitina, Allah ya sanya mana albarka a cikin zuriyarmu da dukiyarmu. Abin da muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada, kuskure Allah ya gafarta mana, wa sallallahu wa sallim ala Muhammad. وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين